الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barkamu da kasancewa a wannan rana ta sha shida ga watan ramadana shekara ta 1444 wanda ya dace da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a yau za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na darussa na musamman da muke ga iyaye mata a wannan gari na kumu akko local government jihar gombe nigeria wanda inda za ku iya tunawa mun ɗauko bayanai dangane da hukunce-hukuncen jinane na mata jinanen da mata suke yi da abubuwan da shari'a ta ce a kai saboda yana da alaƙa da ibada da suke yi mun yi bayani akan abubuwan da ya wajaba ga mai haila abubuwan da ya haramta ga mai haila sannan mun yi magana akan bambancin jinin haila da jinin rashin lafiya mun yi bayani akan wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da tsarki da alamun gane mace ta yi tsarki daga jinin al'adar da take yi mun yi magana akan kwana nawa ne adadin kwanakin jinin al'ada da saɓanin malamai akan wannan mun yi magana akan nau'in mata akwai wacce take almubtada'a wacce ta fara al'ada akwai almu'tada wacce take ta saba yi mun yi magana akan nau'in mata wacce ke almutamayyiza da ghairul mutamayyiza to yau abinda zamu rufe akai shine wasu hukunce-hukunce kamar haka um, abu na farko dangane da shi jinin al'ada din jinin haila kafin mu shiga jinin wato rashin lafiya da kuma jinin haihuwa ana yawan yin tambayoyi akan canjin jini da mace take samu mun faɗa cewa jinin al'ada baki-baki ne to wani lokacin akan samu sirkin bakin jinin da kuma ja sai ya haɗe mata ya zo ya rikitar da ita shekul islam ibn taimiyya allah ya masar hama ya yi magana dangane da mace tana al'ada sai ta fara ganin jini gauja ya zo mata ya riga bakin zuwa yace la yadurru taqaddumil ahmari alal al-aswadi babu damuwa idan jini ya cakuda miki kika ga ja ya zo sannan sai baki sai biyo baya ko kuma lokacin al'adar ki bai yi ba sai ki ga jini ya zo shi ma mata suna yawan tambaya shi yasa na sake dawowa lokacin da ta saba tana al'ada kawai lokacin bai yi ba sai ta ga jini ya zo mata idan mace mai al'ada ta ga irin wannan to za ta duba wani irin jini ne wanda ya zo mata din idan jinin da ya zo ba na al'ada ba ne ba kalan na al'ada ba ne ba ki da damuwa kawai jini ne na rashin lafiya baya hana sallah baya hana alaƙa ta aure amma idan jan jini ne ya zo ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tun kafin ki fara har bayan lokacin al'adar ki ma ya zo ya wuce to wannan ya zama jinin ciwo jinin rashin lafiya ne to yanzu ya zaki in ya cakuɗe miki da jan jini da bakin jini sai ki ware iya kwanakin da kika saba kina al'adar ki ta normal kwanaki sai ki daina sallah a ciki ki daina azumi ki daina alaka sauran kwanakin kuma ki dauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne matsala ta biyu shine addamul almutaqatta jinin da yake yayyankewa mace kina jini sai ya zo sai ya dauke sai ya tafi sai sake dawowa sai je sai dawo irin jini mai wasa din nan mai yawo yau ki ganshi gobe ba zai zo ba to yaya zaki da wannan dauke wanda yake yi wannan lokacin da ya dauke ya zaki kin yi tsarki ne ko baki tsarki ba duk ya biya kidimar da ke sai ki ga kamar kin yi tsarki ga tsawo sai sake dawowa kuma yau jini gobe gobe gobe hutu yau jini gobe hutu shine ake ce da shi naqa yawmun daman wa yawmun naqa'an to shi wannan jini da yake almutaqatta me yayyankewa malamai sun yi bayani yana da hali kama haka ko dai ya zama haka yake yazo ya dauke yazo ya dauke har yayi wata guda to wannan ya zama jinin rashin lafiya tunda yazo ya shiga har lokacin da ba nasa ba kenan yanzu za ki gane yanzu kin shiga matsala saboda jini yana ta zuwa ya ɗauke je ya ɗauke har ya wuce ma kwanakin al'adar taki to ya zama jinin rashin lafiya ya zama damu istihadatin la damu haid kuma duk hukunce hukuncen jinin istihada shine zaki masa shi hukuncin jinin istihada jinin rashin lafiya kawai alwala ake in za a yi sallah kowace sallah sai ki sake alwala kawai shine hukuncinsa to kuma idan ya zama yana zuwa ya je dawo din amma ba da lokaci mai tsawo ba yakan zo misalin wani lokacin amma baya ci gaba kamar yanzu misalin mace ta yi kwana goma ko kwana sha biyar tana ganin jini yana yayyankewa a cikin tsakanin kwana goma sha biyar ya zo ya yanke ya zo ya yanke wani lokacin ya zo da digo-digo akwai lokacin da jinin haila sai kiga kamar digon jini wani lokacin kuma iya ranar tun da safe ya zo da safe ya zo da rana duk ya ta jika miki fat to kinga wannan ba digo ba ne amma iya tsawon ranar yake zuwa kuma yana zuwa da ɗan dama haka to sai kuma wani lokacin ya zo ya ɗauke rana guda ki neme shi ki rasa shi wani kuma lokacin ya zo ranar guda gabaɗe kullum kuna ta fama da shi to abinda malamai suka ce duk macen da take da larura irin wannan duk jinin da kika ga yana zuwa baya wuce kwana ɗaya sai ya sake dawowa in yi kwana ɗaya sai dawo to wannan jini ne na al'ada ma'ana wannan kwana ɗayan ba za ki ɗauke shi a matsayin tsarki ba wanne ne za ki ɗauka a matsayin tsarki malamai suka ce jinin da ya kai kwana ɗaya da yini ɗaya kwana ɗaya da yini ɗaya to wannan za ki ɗauke shi a matsayin tsarki kwana ɗaya da yini ɗaya yi wankanki ki sallah ki ci gaba da mu'amalarki amma duk yanke wanda bai kai kwana ɗaya da yini ɗaya ba duka jinin yana nan kawai ya yi likimo ne ya fake ne ya ɗan tsaya ne kawai amma a lokacin hukuncinki ba ki da tsarki menene ka'idar da na bayar kwana ɗaya da yini ɗaya shine in mace ta yi shi bata ga jini ba za ta lissafa wannan kwana ɗaya da yini ɗayan a matsayin tsarki ne kenan za ta yi sallah za ta karanta ƙur'anin ta za ta yi komai to bayan kwana ɗaya da yini ɗaya in sake dawowa kuma shikenan haila ce wannan bayanin zai taimaka muku ƙwarai da gaske to yanzu in kin zo ya zaki sai ki irga kwanakin da yake zuwa miki da kwanakin da baya zuwa amma dan ya zo daga safiya zuwa dare ya dauke bai ganshi wannan ba tsarki bane ba haka malamai suka ce Allah ya musu rahama um, akwai maganganun malamai a ra'ayin hanabila suka ce man ra'at yawman daman wa yawman naqa'an wannan a wani ra'ayi ne duk matar da yau ta ga jini gobe ta ga tsarki a mazhabar wato hanabila kenan suka ce faddamu haidun wan naqa'u tuhurun su a mazhabarsu inda ya kai rana ɗaya a hanabila mazhabar imamu ahmad to tsarki ne ranar jini ranar jini ranar tsarki rana guda inda ya kai rana ba rabin yini ba to sunansa tsarki to in kin yi aiki da wannan mazhabar kika yi wanka kika yi mu'amalaki to baki saba wa Allah ba a bisa wannan kaulin amma a malikiya suka ce dole ba da rana ɗaya da yini ɗaya rana ɗaya da yini ɗaya kamar yadda a riwaya ta zo daga ibn rushd duk da cewa a cikin malikiya ɗin ma akwai saɓani ba na son shigar da ku cikin saɓanin don kada in rikitar da ku wani malami ana ce da shi suleiman harbi ya ce fa mata jaffat alkhirka muddat 24 sa'a faqad tahurat duk lokacin da mace ta sanya tsumma a gabanta ta ga tsumman nan a bushe kyamas ba alamar jikan jini a iya tsawon awa 24 to ana yi wa wannan mata albishir jininta ya tsaya ne a iya wannan yinin ya ce ta yi tsarki amma sauran abin da zai biyo baya to shi kuma jini ne na na al'ada yanzu dai a takaice aldamul mutaqatti jinin da yake wasa ya je ya dawo je ya dawo yawanci kuna tambaya malam ni sai ya dauke mun ban gan shi ba sai na saki jiki sai ya dawo kawai ki lissafa in ya kai yini kwana ɗaya da yini ɗaya yi wankanki ki sallarki ki ci gaba da mu'amala fi ƙaulin wasu ma suka ce kai in ya kai ainihin wato kwana guda yini guda daga safiya haddare bai sake zuwa ba to shi ma ki ɗauke shi a matsayin tsarki ki wanka ki sallar azhar ki da la'asar da magarba da isha'i gobe ba in ya dawo ya sake dawowa jinin hailan ne kenan iya lokacin da jinin ya zo miki shine zaki dauka baki da tsarki ba za ki sallama ba za ki kaza ba Allah sa kuna ganewa lamarin ku na jinin al'ada ne yana da, yana da wahala amma dai Allah sa in kun fahimta za mu samu sauki na ainihin wato matsaloli da fatowi da mata suke akai-akai da sauransu na yi bayani a baya shi jinin al'ada shi jinin rashin lafiya shi kuma kawai jini ne na cuta yana iya zuwa wa karamar yarinya yana iya zuwa wa babban mace mai shekaru yana iya zuwa wa mai haihuwa da wadda ba ta haihuwa ma duka jini ne da kawai mace za ta rinka gani yana zuwa mata saboda wata matsala da ya same ta manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa a shedan ne yake zuwa ya balla wata jijiya a jikinki sai ki ta kwaran yadda shi to shawara da zarar mace ta ga tana ta wannan barin jini sai maza maza ta tafi asibiti don ta samu a likita ta gana da shi a ba ta magani Allah ya warkar to yanzu zan shiga maganar jinin haihuwa da Allah ku mai da hankali ku gane saboda wasu hukunce-hukunce da zan yi bayani a nutsu abu na farko dangane da ita mace mai ciki asalin mace mai ciki za ta yi sallah za ta yi azumi ba a ce don mace tana da ciki cikin zai hana ta ta yi sallah ko ya hana ta ce azumi ba sai dai in ciwo ya tsananta dangane da azumi idan mace tana cikin yanayin juna biyu sai ta ga jini ya zo mata karki daina sallah karki daina azumi zan maimaita in mace tana da ciki sai ta ga jini a lokacin tana da ciki wata uku hudu biyar shida bakwai takwas kuma sai ga jini yana zuwa to wannan jini baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amala aure kuma ba jinin haihuwa ba ne to ya zai ya zama jinin haihuwa tun da lokacin haihuwa ki bai yi ba haka ba jinin haihuwa ba ne ba amma lokacin da haihuwarki ta zo edd ɗinki ya zo dab da lokacin sai kiga jini ya fara zuwa to wannan sunansa damu nifas shine jinin biki ana iya ɗaukansa a matsayin jinin biki shine at-talqul haqiqi al-mulazimu lil wiladati idan jini ya zo wa mace bata san lokacin haihuwarta yayi ba ko bai yi ba bata iya tantancewa ba yaya lokacin haihuwar yayi a'a bai yi ba to ki je ki ci gaba da sallaki ki ci gaba da azuminki kada ganin jini don kina da ciki ya hana ki sallah ya hana ki azumi shekul islam ibn taimiyya ya faɗa cewa wa ma tarahu min hini tashra'u fi talq fa huwa nifasun wa hukmu damun nifas hukmu damun haidi duk jinin da mace ta gani lokacin ta fara naƙuda jinin da mace ta gani lokacin fara naƙuda sunan wannan jini jinin haihuwa to za a iya tambaya a ce menene hukuncin jinin haihuwa jinin haihuwa hukuncinsa ɗaya da hukuncin jinin al'ada ba a sallah ba a azumi ba a alaƙa ta aure na yi bayanai akan hukunce-hukuncen jinin al'ada da haka duk wannan hukunce-hukunce ki ɗauko su sai ki ɗora su akan jinin haihuwa jinin nifasi jinin biki kuna tare da ni idan mace tana abu na biyu idan mace tana jinin haihuwa jinin bikinta ta haihu har jinin kai kwana arba'in sai ya ɗauke to wannan yana nuna kin gama jinin bekinki kin gama jinin bekinki daman adadin kwanakin jinin biki jinin haihuwa kwana arba'in ne daga ranar haihuwa idan yana zuwa a cikin kwana arba'in din nan ba sallah ba azumi ba kaza ba kaza ba kaza da sauransu kuma ba ruwan shari'a da cewa a ai malam dan kadan kadan fa yake zuwa ba yawa fa yake zuwa a ba ruwan shari'a da cewa kadan ne ko digo ɗaya ne sunansa jini kamar yadda jinin haila ma ko dan digo ne da ya taba riga ko zani sunansa mai jini da mai yawa da ya kai gwangwani guda da wanda ya kai kofi guda da wanda yake digo sunansa jini hukuncinsu ɗaya haka shi ma jinin haihuwa ba ruwan shari'a da cewa ya zo da yawa ko ya zo kaɗan idan mace mai ciki bayan ta tsarkaka bayan jinin ya ɗauke kwana arba'in ta ƙare sai ta ga wannan jini mai ruwan ƙasa-ƙasa ya zo mata to wannan tsarki ne kar ta damu da shi ta ci gaba da sallata ta ci gaba da azumi kuma ma za ta iya karɓan girki in ta ga dama in ta shirya abu na uku idan mace ta haihu ba jini tsaf ta haihu ba jini ko digo daya amma tana gama haihuwa kuma sai jini ya biyo wannan jinin sunansa jinin haihuwa kuma yana iya kaiwa kwana arba'in yana zuba yanzu dai kun gane muhimmancin a bawa mace kulawa ko ashe malam bai laifi ba da ya ce a rinka ba ta gasasshiyar kaza tana ɗan tabawa yanzu akwai wani namiji da ya isa ya zauna a gidansa yana barin jini arba'in ba a kai shi kabari ba ya isa yanzu kin ga ashe da mace da namiji wa ya fi cancantan ya ci balangu da kaza mace su ya kamata a ba balangu lafiyayye da tsire mai kyau na bayan la'asar mai dan dumi-dumin nan da kajinki lafiyayyu akwai abin tausayi mace ta kwana arba'in tana zubar da jini amma mace ta zo ta haihu ‘yan kajin nan ma da ake sayowa a damu dai iyayenmu da kakanni muna yara in dai mace ta haihu to za mu ga an kawo agwagi a gida sai dai kiga muna eh an kawo agwagi ma'ana alama cewa za mu ci daɗi don mai jegon in ta ci dole ta ɗan san mana ai amma yanzu ba a gani wannan agwagin yanzu ko ta tabaru ba sa kawowa sai dai ya lafke ki da kunun kanwa ki ta fama wata ta haihu tana mm ya ce sha kunun kanwa sha kunun kanwa wallahi duk wata mai ciki ina ba ta shawara ki tsaya ki tanadi ki tanadi kajinki kafin ki haihu ko da dabaru ki tanadi na kajinki don mazan yanzu ba sa ba da kajin nan amma da matan iyayenmu da kai da sun ci agwagi amma yanzu agwagin ma Allah dai sauke wallahi Allah tausaya wa matan nan Allah ya ba su yadda za su yi Allah ya baki mijin da zai rinka kawo kaji akai akai iyayena mata daman yana iya yiwa mace ta haihu ba ta ga jini ba ƙwarai kuwa ke ban da ke ba da ke nake ba duk wacce take ba mai aure ba da Allah ka ta tsoma mana baki yawwa muna maganan dattawa da suka san yaya rayuwa ku da ba hankali bane mama da ku tukuna eh malamai suka ce zai iya yiwa mace ta haihu subul kamar yadda kaza take yin kwai ta da shi but ko ko jini babu lafiya lafiya kenan to yanzu barin tambaye ku idan mace ta haihu ba jini za ta daina sallah a'a ba za ta daina ba jinjiki ai daman ana daina sallah ne saboda zuwan jinin haka malamai suka faɗa a ranar ma inda ta haihu inda ba ta ga jini ba yi alwala ki sallaki girki ko in kin ga dama ki bayar in kin ga dama ki ce mai gida ka dawo ha to me a ciki Allah sauki wato barin muku wani bayani kun ga abin nan da ake yi wa maza na cewa ai ina na haihu ni ba zan karbi girki ba ko namiji ya baki hutun dole alfarma ce fa ake masa a ina ne shari'a ta ce dan matakka ta haihu ba za ka zo ɗakinta ka kwana ba kwanan ɗaki namiji ya zo ya kwana miki a ɗaki mutunci ne daraja ne farantawa ne ɗaukakewa ne a lokacin da kika haihu ne ma ya fi dacewa ya zo kwana a ɗakin ki don ya rinka kula da ke ai to tun da ba kwa son karatun na barin bashi kawai na ga ina bayani ne aka nuna kamar ba a damu ba ba gwanda a rike miki shi ba wata mata ce aka zo ana rikici da ita ta haihu kishiyarta tana ta tafi za ta karɓi miji ta cewa ta kira mai gida ta ce ni fa zan ci gaba da girki na ya ce haba a ke kuwa ta ce wallahi zan yi girki na to me a ciki me a ciki yanzu hakan za a yi yace wallahi tace wallahi zan yi girki na haka take shiga in ga miki jabe jabe da jegon nan ta rinka tuka tuwo kin san me yasa saboda tsabar mugunta ne da ta yi wa kishiyar ta wai kar a bar mata miji ta je ta yi kwana 40 da shi ko wata biyu tace tunda ba mutunci ne ba da ke ba wallahi ba zan bar miki mijin ba mai gidan nan yayyayyay ta ce ka zo ka kwana a ɗakinka ai daman rabon kwana ba wai sharaɗi ne don miji ya zo ɗakin mace sai alaƙar aure da ita bayi ya zo ya kwana a ɗaki ki ga- ki ga mijinki ki kyautata masa ya kyautata miki yanzu in kika ba shi hutun nan ya tafi ya je ya kwana arba'in ɗin nan wallahi in ba sa'a ba kullum sai ya sai ya zo daga shashen tsire ya kai wacce ke ku an bar kina ta ha kina hamma kina ta kina kina ta hamma wani namijin idan aka aka ba shi hutun hutu irin ta haihu din ne ya koma ɗakin kishiya duniyarsu suke shimfidawa a can sai dai ki rinka ganin kasusuwan kaza da safe suna karaskiya ke da kika yi jego ba ke fi cancanta a kawo miki ba yau ya siyo mata lemanta da ayabanta biredi mai laushi da ni in jaka da ɗan yogurt ɗinta kala-kala mai sanyi da mai abin nan wataran kuma ga miji tana tare su kwana suna hira har da tafi fa zaki ji suna cewa eh ana tafawa wai dan a cusa miki bakin ciki ke kuma an barki da kayan jego kina ta fama da gawayi ɗaki ya na- ya niƙaƙa da warin jego kira shi in kin ga dama ki ce ka zo zan gyara ɗakina da turare da komai mu ci gaba da zaman mu Allah sa albarka kuma barin tambaye ku yanzu idan mutum yana da mata guda ɗaya in matar ta je ba tare suke kwana a ɗakin ba ha to me laifi kun raba kwanan ku amma in kun musu alfarma wata ran na taɓa neman alfarma a wajen ku na ce don Allah ku rinka yi wa maza alfarma don wannan karatun wallahi ba sa san sa yanzu wani zai ce ka duba malamin nan yana zuga mata su zo su mana azaba a dan daga maka kafa mana wani Allah Allah yake haba ka dan huta wallahi wata guda ka dan rabu da ita to ku musu alfarma in miji ya nemi alfarmar ki dan daga masa kafa tun da kin haihu ya barki ki dan huta ya tafi can to ki bashi dama in kin ga dama in ku kishiyar ba ta ba ta kware bane ki ce zaki karbi kayanki Allah ya sa mu gane mace tana iya yin haihuwa babu jini ko ɗaya um, sai ta sallata ta yi azuminta matsala ta gaba nawa ne mafi yawancin kwanakin jinin haihuwa kwana nawa ne mace za ta zauna ba sallah ba ba kaza ba kaza kwanakin jinin biki kwana arba'in ne kwana nawa kwana nawa kwana arba'in wannan shine abinda malamai suka tafi a kai mafi rinjayen zance akwai wasu malaman da suka ce kwana 60 ne kamar yadda ya zo a mazhabar shafi'iyya da mazhabar malikiya cewa kwana nawa kwana 60 ne to amma abinda malamai suka tabbatar abinda likitoci suka tabbatar mafi yawan kwanan haihuwa kwanakin jinin biki kwana 40 ne idan kika zo in baki kwana arba'in ba kina ga yana zuwa yana dawa to ki ci gaba da rike jininki kina cikin yanayi na jinin haihuwa ki jira shi sai ya kwana arba'in amma da ya zo da ya kwana arba'in duk jinin da ya biyo bayan kwana arba'in sunansa jinin rashin lafiya ko kuma jinin al'ada ki irga shi ai komo a gargajiya ma cewa ke a ta yi arba'in me ake nufi da ta yi arba'in jini ya gama zuwa mata ta yi arba'in amma maganar sittin ɗin akwai rauni duk da wasu malamai sun faɗa amma dai yana da rauni da haka daga yau idan mace ta kwana arba'in ya halatta ta ci gaba da sallarta ta ci gaba da azumin ta ci gaba da karɓan girki ko jiya wata ta mun tambaya daga wani gari ita yau kwanan tafa talatin da biyar jinin ne je dawo je dawo na cikin ga hajiya ki zauna ki jira shi saura kwana biyar ta ce yanzu sai ya arba'in na ce sai ya kai arba'in ɗin tunda yana zuwa je dawo amma yana iya yiwuwa mace ta yi sati biyu ma ta tsarkaka yanzu akwai matan da kwata-kwata jinin haihuwar baya wuce 2 weeks sati biyu akwai mai kwana goma akwai wadda sati ɗaya ne kawai daga rana haihuwa zuwa dawowa wata rana ta gama zubar da jininta ki wankanki ki abinan ki ci gaba da sallah ki ci gaba da mu'amalolinku mu'amalolinki to mafi karancin jinin al'ada jinin haihuwa fa bai da mafi karanci zai iya yiwa kwana ɗaya ne ma wata ma iya rana haihuwa shikenan ya gama zuwa da haka la hadda li aqallihi kenan la hadda li aqallin nifasi bai da karanci bai da iyaka wajen karancinsa shari'a ba ta kayyade ta ce iya kwana kaza ne shine mafi karancin shi ba da haka idan jini ya yanke miki kawai ya tsaya ko da kina jinin haihuwa ne inda ya tsaya to khalas shikenan kawai ki je ki sallaki ki je ki ta mu'amalolin ki haka imamu tirmizi ya faɗa Allah ya masa rahama abu isa tirmizi a cikin sunan tirmizi idan ya ƙara a sama da kwana arba'in ko da ya zama na haila idan ya dace da kwanakin haila wata mata kwanaki ta tambaye ni ta ce malam ni na kwana arba'in kuma sai na ga jini ya sake dawowa amma sai na lissafa sai na ga aiko ya dawo mun daidai lokacin da nake al'ada ne a da kafin na ɗauki ciki sai na ce a to al'ada ke ce ta dawo to kenan kina gamawa idan gobe ne ko jibi za ki fara al'ada ki a normal kwanakin da kika saba a da to zai iya dawowa to wannan jinin jinin al'ada ne in dai bayan kwana arba'in ne in ku ba a kwanakin al'ada ya zo miki ba to ya zama jini ne na ciwo shi ku jinin ciwo jinin rashin lafiya baya hana sallah baya hana azumi baya hana kaza baya hana kaza ina ba wa mata shawara kamar haka duk macen da ta haihu kafin ta karbi girki kamar yadda al'ada ku ta saba idan kun haihu kuna rabuwa da miji sai bayan arba'in sai bayan kaza wannan al'ada ne amma zaman miji a ɗaki ya zo ya kasance kina girkinki wannan ba laifi ba ne kawai alaƙa ce ba za a yi ba kamar yadda idan mutum yana da mata ɗaya ai haka yake to duk matar da ta bar miji ya tafi saboda haihuwa to ya kamata ta kimtsa ta gyara kanta kafin a dawo a karbi girki wata mata ta yi kokari mijinta ya ce to yana so zai dawo ta ce a'a dan kara mun sati biyu me ya faru ta ce a ban gama shiryawa ba akwai abubuwa da mata suke nasu tanadi wanda kun sani dole ne mace ta yi abin da za ta kimanta kanta a wajen mijinta idan mace ta haihu tana raguwa ne abubuwa da yawa suna raguwa a tattare da ita kina buƙatar ki ci abinci mai kyau jikinki ya dawo normal kuma yanayi na jego yana zuwa da 'yan larurori na gazanta haka shi kansa zuban jinin yana buƙatar tsafta auduga wadatacciya turare mai kyau sannan kuma yanayi na yaro fitsari bayan gida tumbudi da ba a san ki da wannan ba yanzu bayan kin zo haihuwa in ba an yi da gaske ba sai ki ga kin canja sai miji ya kyamace ki akwai wanda in ta haihu gaskiya ba ta ganuwa komai na ta canja yake mai gida ya dawo kan gadon su tare da fitsarin yaro yanzu an ci gaba daidai gwargwado ana sa wa yaro pampas ko yarinya pampas kar a rinka barin yaro yana jika shimfiɗan mai gida inda hali ma ki bar ɗanki a shimfiɗa kike na kike wasu dabara suke yi da sun haihu sai su raba gado sai su yi wani gadon nasu da ita da jaririnta ki je canki tana naƙake da shi ku ta fama da yawa darajar mata takan sauka wani lokacin a wajen mazansu saboda ƙazanta ta jigo kuma yaro bayan da za ka raba shi da fitsari bayan da za ka raba shi da bayan gida yana fitsari yana bayan gida yana akai akai to duk mai fitsari da bayan gida kin ga dole daki zai canja sansani za a ji warin fitsari za a ji hamami na jego ga kuma ki abin da yake fita a jikinki da haka ki kula da jikinki sosai kar miji ya dawo ya zo ya tarar da abubuwa sun canja ya ga yana Allah Allah ya fita ma a dakinki ko kuma ki ga yana miki doguwar hira ba zai shigo miki ba sai bayan sha biyu karfe ɗaya biyu azabtuwa yake shi yasa baya son dawowa sannan kin zuzzubar da jinin nan ƙarfinki ya ragu akwai buƙatar ki inganta jikinki kuma kina shayarwa yanzu kullun yaro yana tsotsanki yana shan nono a jikinki wannan ƙarfinki ne da power jikinki da ingredient na da zai gina miki jiki ga shi yanzu kin raba abun gida biyu kina bawa yaro kina bawa kanki to akwai abubuwa na zamani da na gargajiya da ake amfani da shi yan ganyaye yan fruit fruit haka a yawaita sha lemo ayaba kankana madara in an samu dama dan bambita inda hali ki rinka kula da kanki shi nake so in ce miki kawai in ba ka ba gaskiya mai gidanki zai dawo ya tarar da ke haihuwan nan ta galabaitar da ke daga nan kuma za a fara sa masa tunanin kai bari ya nemi yaya za a yi yaya za a yi din kuma ba kwa sansa sannan da kasancewar kike mace din haihuwar dole tana bukatar sai kin yi kimtsi kin shirya ki gyara abubuwa ki tambayi manyan mata su gaya miki ya ake yi amfani da ruwan zafi yana da amfani ga mace mai haihuwa shiga ruwan zafi zama a cikin ruwan zafi sanya magani a ciki ko na gargajiya ko na bature da zai kashe ƙwayoyin cuta infections musamman wata an mata aiki dole kina buƙatar sai kin warke da wanda aka yi musu ɗinki wanda aka mata cs da wanda aka ƙara ta karki bari ki karɓi girki da rauni a jikinki saboda zai iya miki matsala daga nan akan kamu da ciwo da cuta infection ya shiga ki zo ki ta fama sai ki shekara guda kina ta infection daga baya kuma mai gidan ke ƙaurace miki ku nemi magani ku yi amfani da ruwan zafi ɗin nan sosai da wanda za a sha da wanda ake zama a ciki shi yasa iyayenmu da kakanni da za ku ga ake irin wankan jego duk da ba wai ina goyon bayansa ba ne likitoci sun soke shi kusan ma an daina yin wannan wankan nim ganyen darbejiya ku dai ku dai on kam dai ku dai kun yi eh akwai wata mata an ta haihu sai dai ki ji ihu wayyo Allah wayyo Allah an zo mata wanka kenan dan daman in aka batta da ita da ruwan zafin da nim din ba za ta yi ba wallahi wata tsohuwa ake kawo muguwar tsohuwa sai shiga ki zauna ce giya kaza kaza kaza ki ji ana zabgawa mace ruwan ganyen darbejiya da ruwan zafi tana konewa tana ihu wannan an daina yi zalunci ne wannan ku daina yi ba kyau wallahi wata ihu take sai dai ki tana wayyo Allah wai wata tsohuwa za ta kashe ta kenan to wallahi mata a da ba wai haihuwar suke ba haihuwar suke tsoro ba wannan wankan suke tsoro kuma an yi wasu mata ƙwararru da keta tsohuwa ce in gaya miki shekara 60-70 ita za a kai ta waita miki wankan jego haba na farko a shiga da ita ta ga tsiraicinki ai bai kamata ba a shari'ance ma na biyu kuma ta tukwikuye ki ta rinka zabga miki wannan ganyen wata ma hadda duka tun da darbejiyar akwai ya magiya a ciki kai gaskiya iyayenmu sun sha wahala wallahi ko wasu yayyenmu ma ina iya tunawa da muna yara wallahi idan mace ta haihu duk nim din kusa da gidanta sai an cire shi wallahi tallahi kuma wallahi ruwan zafi drum garwa Allah kuwa kun san garwa dan garuwa ko to wallahi gare wani akwai wadda kai ya fi karfin garwa akwai da yanzu nan ina tunawa ina yaro wallahi wata katuwar tukunya ne ake zuwa ake dora ta ko yaushe kawai ruwan zafi ne da safe ruwan zafi da rana ruwan zafi da daddare ruwan zafi wannan tsohuwar da kin ji tana assalamu alaikum barkan ku dai ta zo za ta yi gashi kenan sai ki ji yarinya sabuwar haihuwa yar budurwa da aka aurenta ta gigiwa ta je ta haihu shekara ɗaya daga zuwa gidan miji sai ta kwambace ba ta haihu ba wallahi akwai wanda har fata jikinta faɗaɗewa yake yi ganyen nan in ya manne a jikinki in an bare shi sai ya tafi da fata azaba alhamdulillah Allah ya taimake mu likitocinmu suka yi bincike suka ga ai bai da ma wani amfani azaba ne kawai ake yi idan mace ta dan tafasa ruwanta na dumi kawai ta shiga ta zauna a ciki ya wadatar jikinta kuma ta dan yi da dan ruwan dumi ba a so dai mace mai jego tana tana amfani da ruwan sanyi in ta yi wankanta da ruwan dumi normal yayi ta sha ruwan dumi ta sha kunun kanwa mai dumi da dan yaji yaji da dan cittatta da kaji a gefe da kasusuwa al'amura sai ki ga sun daidaita to muna muku murna da Allah ya kubutar da ku daga wannan bala'i na ruwan zafi wankan jego Allah ya dada karewa gaba amma har yanzu akwai 'yan gargajiya 'yan iyaye da kakanni har yanzu wallahi ba su daina azabtar da 'ya'yansu akan wannan ba don haka saƙo ya ishe muku azaba azaba kuke wa 'ya'yanku fa a taƙaita musu a sauƙaƙa musu wata yarinyar girman jikinta bai kai ba ba za ta iya jurewa ba a zo a ta gashe ta haka wannan ba daidai ba ne da haka muna fatan Allah ya ba ku ikon kulawa da haka lalle mace ta kimtsa ta gyara jikinta ai su ɗin da iyaye da kakanni ai ana wannan wankan ne don jikinki ya haɗu komai ya zama ne normal ya zama daidai amma yanzu 'ya'yan zamani da basu gane ba jage-jage sai mace ta je ta karbi girki tana cikin wannan yanayi marar daɗi daga baya a zo a samu saɓani da ita da mai gida Allah ya kare mu Allah kuma ya sa kuna wato kuna gane bayanan da da ake muku abu na gaba a mun faɗa a baya cewa ita mai ita mace mai ciki ba ta haila shine alhamilu la tahidu kenan da haka jinin da duk mace ta gani tana da ciki sunansa damu fasad jini ne na rashin lafiya kawai ba wai jini ne na al'ada ba kenan jinin da mace za ta gani tana tana haihuwa inda ba lokacin haihuwa ba ne ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta wato azumi ba wannan shine mazhabin hanabila da da hanafiya kamar yadda ibnu qudama ya faɗa Allah ya masa rahama don haka malamai sun yi bayani a baya na faɗa tana ɗaukan ciki wannan jinin hailan zai juya ne zai zama shine abincin jaririn da yake cikin cikinta ya tagazza bihi aljaninu Allah ya samu dace suka ce lallai likitoci ma sun faɗa cewa annal hamila la tahidu lallai likitoci na zamani sun tabbatar jinin da mai ciki take gani ba jini ne na al'ada ba jini ne na rashin lafiya abu na gaba a shi a jinin haihuwa da jinin haihuwa ana cewa mace tana jinin haihuwa ne idan abin da ta haifa ya zama cikakken ɗa yanzu zan yi magana akan hukuncin bari hukuncin me bari tunda na ce haihuwa akwai kuma bari ko yawwa to malamai suka ce akan ce da jinin biki jinin biki ne idan abinda mace ta haifa ko abinda mace ta sauke shi ya samu halitta halitta ta bayyana a jikinsa na ɗan adam yanzu wanda ta zubar ko ta ɓarar da wani ɗan da kamar ƙadangare ne wannan ba zai zama abin nan ba ba zai zama jinin haihuwa ba akwai wata tayi bari da aka ga tayi barin duka duka dan sai aga bai wuce kadan gare ba bai gama akwai abubuwan da babu a jikinsa ba kaza ba kafofi ba ba fuska ba kaza tsoka ce kawai dai ta diddige ta zama jini ta fita to wannan shine bari da haka malamai Allah ya musu rahama sun yi bayani cewa a dole ne idan za a ce jinin nan na haihuwa ne za a ba shi hukuncin jinin biki to sai idan halitta ta bayyana ina fata ana fahimta to kenan wanda ta yi bari ba za ta yi zaman kwana arba'in din nan ba kenan ko tunda ai ba haihuwa ta yi ba idan ya ci kaɗa to shi ne za a ci za ta yi wannan zama na kwana arba'in wani lokaci ne halittar ɗan adam take bayyana a cikin cikin uwarsa sai cikin da ya kai wata uku ki gane ki fahimci wannan karatun wani lokaci ne halittar ɗan adam take bayyana a cikin cikin mahaifiya idan kina da ciki yaushe ne ne za a ce cikin nan halitta ta bayyana shine sai ya kai wata uku kuma mafi ƙarancin lokacin da ɗa yake bayyana a cikin cikin uwarsa shine kwana 81 kwana 81 daga ɗaukan cikin nan idan kin je an gwada ki kenan kwana 81 to daga nan ɗa yake bayyana idan mace ta yi ɓarin jini ta ga gudan tsoka ko gudan jini babu zanen mutum ba alamar fata ba alamar ido da yatsa ba alamar yankan baki da hanci ba alamar kunne to wannan inda bai bayyana alama ta mutum ba to wannan sunansa bari ba sunansa haihuwa ba sheikh bin baz rahimahullah babban malami mai ba da fatawa a ƙasar saudiya an tambaye shi dangane da bari da mata suke yanzu ina magana akan hukuncin bari na gaya miki idan ya kai in yana ƙasa da wata uku shine bari mata suna tambaya malan jinin bari me hukuncinsa idan ciki ya kai wata uku ya fi wata uku to wannan ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba za a ba shi hukuncin jinin haihuwa duk wacce ta yi bari cikin wata biyu da rabi cikin wata ɗaya wannan sunansa jinin rashin lafiya baya hana sallah baya hana azumi Allah sa kuna ganewa barin da bai kai wata uku ba sunansa jinin cuta ne ya zuba cikin da ya kai wata uku isama in an yi barin to wannan jini bai bari a sallah bai bari a alaƙa bai bari a azumi wata nawa ban ji ba uku fa na ce ba hudu ba wata uku Allah sa kuna ganewa malam ya ce idan mace ta yi bari bayan an halicci ɗa kuma ya bayyana cewa mutum ne yaya yake bayyana kamar a ga kai akwai waɗanda ake barinsa sai kiga hadda kansa an fara yin kai ko kuma a ga hannaye ya fara yin hannaye amma wasu abubuwan ba su gama bayyana ba Allahu akbar ko da ya ɓuya abubuwan ba su fito ƙarara ba to duk matar da ta yi bari ta ga akwai alamar kai akwai alamar hannu ko yatsa to kun ga an fara yin mutum kenan to wannan dole ya kai wata uku don dole sai ya kai wata uku ne wani abun zai bayyana kwana tamanin da da wani abu kamar da wasu malaman suke faɗa to wannan sunansa jinin haihuwa ya ce wa alal mar'ati an tada as-salata was-sawm hatta tatwur ki daina sallah daga wannan bari ki daina azumi ki daina kaza ki daina kaza har sai tsarki ya zo miki kuma jinin nan za a jira shi sai yayi kwana 40 in kuma ya dauke kafin nan to in ya kai kwana 40 dai shi ma yana nan a matsayin jini ne na haihuwa yace li anna hadhihi nihayatun nifasi wannan kwanaki kwana 40 sune karshen jinin haihuwa kamar yadda nayi bayani amma in ya tsaya kafin lokacin zaki iya ci gaba da sallah da azumi da komai amma a wannan kwanakin bai halatta ba a keɓanta kuma bai halatta a yi alaƙa ba ta aure idan kin gama kuma za ki wanka normal yadda mace take wankan janaba tunda cikin ya kai har wata uku to amma idan dan halitta bata bayyana ba fa ba wani abin da zai nuna cewa an fara yin halittar mutum kamar ya zama qit'atu lahamin yankin dan tsoka ne kawai nama ne ko kuma jini ne kawai to wannan sunansa damu fasad ya zama jini ne na rashin lafiya kin yi bari kenan jinin rashin lafiya ne amma barin baya hana sallah baya hana azumi baya hana kaza da sauransu akwai wata maganar da Sheikh Usaimin ya faɗa Allah ya masa rama yace idan mace ta yi barin da ya kai wata hudu in dai mace ta yi bari cikinta wata hudu wannan kawai a bashi hukuncin jinin haihuwa ya ce don in yaro ya kai wata hudu an busa masa rai ma mai wata hudu jaririn wata hudu an busa masa rai daka wannan yaƙini kawai cewa jini ne na haihuwa kuma na yi bayani kwana 81 shine mafi karancin kwanakin da ake iya gane ɗa ya bayyana ɗa saboda manzo Allah yana cewa a hadisin ibn mas'ud ana hada halittan ɗayanku 40 yawman nutfatan thumma alaqatan mislu dhalik thumma kaza thumma kaza da aka in ya shafi 40 40 sau biyu to akwai yiwuwar ya bayyana kwana tamanin din nan daga nan zai zama wato ya zama tsoka ya hada jikinsa kuma ya fara bayyana a matsayin dan adam amma galiban malamai suna faɗa cewa in ciki yayi kwana casa'in sai ya kwana casa'in ne halittar take bayyana sosai amma kwana tamanin da ɗaya ɗin farawa ne da aka ki kula in cikinki ya yi kwana casa'in to lallai halitta ta bayyana kenan idan kika yi bari cikinki mai kwana casa'in ne wata uku kenan ko shi ne talatin talatin sau uku to ya zama jinin haihuwa maganar mace ta haihu bata ga jini ba ɗazu da na faɗa malamai suka ce wannan nadir ne baya da yawa sosai to ina hukuncin macen da ta haifi ‘yan biyu tau'amai ne amma kuma ba a lokaci guda ba kin san ba dole ne a haifi jarirai guda biyu a rana guda ba ana iya haifan ɗaya yau wani ma sai sati mai zuwa ya ƙarso ina ruwan gwamna kenan yana iya faruwa ana iya samu wani kwana uku tsakaninsu akwai matar da ta haihu ta dauka ta gama ta gama bayan kwana biyu sai aka ji tana mm aka ce daga ina kuma but sai da ya zada fitowa kuma akwai yan baiwa wadda ita yar baiwa ce haka take haihuwarta to ana lissafin jinin haihuwarta daga farkon haihuwar an gane daga farkon haihuwar ma'ana ɗan da ya fara zuwa daga farko daga nan za ta fara lissafi ko da wanda ya biyo baya bayan sati ne ya biyo ba za a ce kuma za a saki sabon lissafi ba ina fata ana fahimta to wannan kenan ana iya samun kwana biyu kwana uku kamar yadda dai Allah ya kaddara da sauransu ko Hassan da Husaini da ake faɗa ba ‘yan biyu ake cewa ba? Hassan da Husaini ana cewa ‘yan biyu, amma tsakaninsu ya kai shekara biyu ai. Hassan babba ne, to shi yasa in kin ji an ce wai Hassan da Husaini ba fa lalle rana ɗaya aka haife su ba, warai kuwa. ko hasana da husaina in kin ga dama za ki iya sa mata hasana ita ce babba bayan shekara biyu uku in kin haifi wata sai ki ce mata husaina ah sabon karatu eh to ai amfanin zuwa makaranta kenan Hassan da Husainin da ake kwaikwayon su ba ba rana ɗaya aka haife su ba jikokin Annabi ƴaƴan Ali bin Abi Talib ƴaƴan Nana Fatima ba rana ɗaya bane sannan kuma ba dole bane wai dan kin haifi jirajirai guda biyu rana wai wai sun zama Hassan da Husaini a'a zaki sa wa ɗaya buba ki sa wa ɗaya kuma wa Nuhu ba shikenan ba ko ki sa wa ɗaya Abdallah ɗaya ki sa masa Abdurrahman ko ba ka wani ya dole na zaɓi abdallah ka tunda shine sunan da ya fi kowane suna haka annabi ya faɗa ƙwarai kuwa an tambaya annabi wani suna ne ya fi kowane suna ya ce abdallah Allahu akbar ko ku kabbara ko ku kabbara ba dai haka Allah ya ga dama sai yasa duk wanda aka sa mai abdallah ya gode wa Allah wallahi ko abdurrahman ko abdulhamid ko abdulmajid ko abdulmusawir ko abdulhai ko abdulsamad kai ai wannan ma'ubbi da abd abd abd na suna ne ba magana da haka in Allah ya baki na farko alkawari ki sa masa wa abdullah yawwa Allah ya masa albarka kuma galiban abdullah za ku ga mutumin kirki ne insha Allah to bari dai tsaya haka kar a ce san kai nake yi Allah ya mu dace Allah ya saka wa iyayenmu da suka sa mana suna na kwarai to abinda zan tsaya na ƙarshe shine hukuncin zubar da ciki hukuncin zubar da ciki malamai sun faɗa cewa haramun ne zubar da ciki la yajuzu isqatul janini mutlaqan sawa'un kafin a busa masa rai da bayan an busa masa rai sai dai lokacin da ake jin tsoron cikin nan zai iya kashe uwar a lokacin da mace ta ɗauki ciki kuma take wani mummunan ciwo likita ya ce wannan cikin ba in ba ta rabu da shi ba ba za ta iya mutuwa to ya halatta a je a cire wannan cikin dan a zo a kan na ciki da ba a da tabbas a kashe rayayye sai a cire na cikin sai a bar uwar ta rayu yanzu kamar mace ne da da ta ɗauki ciki tana shayarwa to kuma sai ya tabbata wannan ɗan da yake cikin cikinta yanzu yana cutar da na wajen ya rame ya lalace yana ta bushewa yana ta kaza sai a ce abinda ake faɗa a gargajiya ya sha ciki to idan har ya tabbata wannan ɗan sabon cikin da ta ɗauka zai illata na hannunta to ya halatta a zubar da na cikin a bashi ɗan rata a bawa na wajen rata shi ya ɗan miƙe kar ki zo don ƙoƙarin tattalan na cikin cikin ki ki kashe na waje da haka ana zubar da cikin mace ne yayin da aka fahimci wannan cikin zai iya sababin mutuwarta maza maza a kai ta asibiti aje a cire shi ita ta rayu wancan kuma daman ai bai zo ba Allah ya kawo ni wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayani kamar yadda malamai suka faɗa suka ce ya ce isqatul hamli haramun bi ijma'il muslimina yace yana cikin binne 'ya'ya da Allah ya faɗa wa'adul banin Allah ce wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al mau'uda ita ce ya da aka kashe ta aka binne ta da a jahiliya in mutum aka haifa mai ya mace saboda tsabar gaba da kiyayya da 'ya'ya mata sai a je a tona rami a binne ta da ranta fa sai ta mutu to yace duk wanda yayi duk matar da ta yi ciki ta je ta zubar da cikinta inji ibnu taymiya to hukuncinta ɗaya da wanda za a tashe shi ya haifi ɗa ya binne shi da ranshi da haka ku daina kisan kai zubar da ciki kisan kai ne haka ibn taymiya ya ce kuma Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ibn taymiya ya ce da zai yi walau qaddara anna ash-shakhsa asqata al-hamla khata'an مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط فعليه غرة عبد أو أما da zai kuskure wani namiji ya daki matarsa mai ciki dukan nan da ya mata har ya sa ta yi bari to wallahi sai an yi mai hukunci a wajen alkali sai ya ba da bawa ko baiwa kin ga kenan yayi kisa kenan dan haka mazan da kuke jan matan ku a ƙasa kuna duka a ɗaki suna da ciki ku bi a hankali kar ku yi kisan kai dan in kada kima takka har ta je ta zubar da jini ta yi bari sunanka kayi kisan kai ko da ita bata mutu ba dan cikin ta ka kashe shi da ana shari'ar musulunci da sai an hukunta ka da haka da yazo zai fara dukan ki kina da ciki lallaba wuf wuf wuf ki waje ki fita in ya gama fushinsa kya dawo ko yayan ke dawo da ke ko baban ke dawo da ke magana ki bari ya ta miki shegen duka kina da ciki zai iya barar da cikin nan abu mai damuwa mai wahala yakan samu mace sai ta barar da cikinta ki daina zuwa kina shan abin da zai zubar da ciki ki daina zuwa kina aikin wahalar da zai zubar da ciki ki daina zuwa kina gangancin da cikin ki zai zube ko kuma ki je mijinki ya miki dukan da zai zubar da cikin haka yace bi nassin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittifaqil a'imma wa ittifaqil a'imma da nassin manzon Allah da kuma ittifaqin wato a malamai gabaki daya kuma ya kawo aya ce Allah ce man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu har yazo yace faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah dan haka haramun ne zubar da ciki me nace haramun ne a zubar da ciki kamar yadda malamai suka faɗa sai dai a wani yanayi ne aka halatta a zubar da ciki idan cikin nan zai iya zamantowa sababin da zai kashe matar in an tabbatar ciwon ya yi yawa za ta iya mutuwa to bai kamata a bari cikin ya kashe ta ba to akwai ɗan da an hura masa rai akwai wanda ba hura masa rai ba wanda aka hura masa rai shine duk cikin da ya kai kwana wadda ya kai wata hudu kamar yadda ne bayani kamar da Sheikh Usaimin ya faɗa to magana aje a ce za a zubar da shi ya kai wata hudu babu sannan kuma malamai Imam an-Nawawi yace wattafaqa al-ulama ala anna nafkha ar-ruhi la yakunu illa ba'da arba'ati ashhur yanzu dan ki gane hadarin zubar da ciki in ya kai wata hudu tabbas an busa masa rai yanzu ina bayani ne bambancin jaririn da aka hura masa rai da wanda ba a hura masa rai ba imamun nawa ya ce malamai sun yi itifaki duk matar da ai duk ɗan da ya kai wata hudu an busa masa rai to magana ta biyu akwai wasu malamai da aka samu wasu jama'a suka ce idan ɗa bai kai wata hudu ba idan ciki bai kai wata hudu ba ba a busa masa rai ba za a iya zubar da cikin idan wani dalili ya taso to shi ma wannan zancen zance ne wanda yake mai rauni suka ce a qaulun da'if magana ce mai rauni an yadda wasu sun ce a zubar amma in bai kai wata hudu ba to shi ma wannan zance na a zubar da shi in ba a bashi rai ba qaulun da'if sun fake cewa ai kaman azalo ne menene azalo wanda baya son haihuwa da iyalinsa idan yazo zai inzali sai ya fita sai ya inzalin a waje da haka ba za ta ɗau ciki ba suka ce wasu malaman suka ce a'a ba haka bane ai wannan ya riga ya shiga cikin har ya kai wasu watanni da haka ba daidai bane a daidaita shi da al'azulu azalo da ake yi to amma idan larura ta kama ba yanda za a yi sai a duba a gani cikin nan watan sanawa wata uku wata biyu wata ɗaya da rabi kuma gashi tana da wani mummunan ciwo da zai iya galabaitar da ita ta mutu to sai a zubar da shi amma haka kawai wai shi baya son haihuwa sai ya zo ya kaita akwai matar da ta ce gashi nan ya dauke ta ya je ya kaita wai sai an mata allura an zubar da ciki nace ki zagaya ki ce kamar ruwa zaki kama ki samu gefen bandakin nan ki dan tsallaka ki fita karki yadda ya zama miki da ciki haka kawai maza saboda rashin kirki na zamani mace ta ɗauki juna biyu kawai ka zo ka sa matarka ta zubar da ciki wani shi yake kawo ƙwayoyin zubar da cikin ya sa ta sha ki taɓa jini ya je ya kashe ki in baki da hankali kuma zubar da ciki ba a yin sa a gida likita yake yi kar ki je a kawo miki wani ƙwaya ki je daga nan wallahi wucewa zaki kar ki yadda baya son haihuwa me yasa yayi aure akwai matar da tace da ka dauki ciki ta maka bala'i to ke ma in banda gulman ki ba me ya kai ki kice mai kina da cikin ki shiru bakin ki alaikum sai ya kai wata shida in ya fara ganin alamu ki ce eh haka Allah ya kaddara ya za a yi wata tace malam ya takura min kan na haihu kan na haihu da na dauka a zubar da na dauka a zubar yace tace kuma ga amaryarsa na sabuwar abu nan akai akai take haihuwa nace kin ga ke ne ba a san ƴaƴanki wata ya hana ta haihuwa kuma ya karo aure oh shirme kenan idan baya son haihuwa akwai mata bakararan mata in an ce mace bakarariya wanda ba ta haihuwa je aure wannan wata ce a ni kam in dai zubar da cikin nan dauka zubar gaskiya sai dai mu rabo na ce Allah miki albarka abin da kika faɗa daidai ne don haka in mace ta fanɗare wa mijinta ta ƙiyarda ya zuban mata da cikinta ba uzuri to tana da ba tana da ta yi daidai ba ta saba Allah ba akwai maza da Allah ya jarabe mu a wannan lokacin shi a duniya wani ya ce mata ni fa kina ɗaukan ciki tsanaki nake ku ji mutumin kawai to ya za a yi mace ta zauna ba ta haihu yanzu ke haka za ki zauna kina zaman bauta wata baiwa Allah ta zo za ta yi aure wani ya zo neman ta babban attajiri mai hali mai kudi yana zuwa zance rana ɗaya rana biyu shine sai ce mata ya magana haihuwa kam ta ce ah kamar ya sai ce to ni gaskiya ni ba na son haihuwa ta ce to in kin yadda saboda ina da 'yan uzurori ina yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje ina da gida na abuja ni mata na duk masu 'ya'ya ne ni ba na iya ba na son tafiya da mace mai ɗako abu nan zan aure ki amma ba za ki haihu ba ta ce zan yi shawara shine ta bugo take shawara na ce in ya sake dawowa ki sallame shi ki ce Allah sa albarka a kudinka da dukiyarka ni kan ba za a mai da nima ta kwalliya da sawa a gaban mota da yawo a duniya ba na ce ke yanzu baki da hankali matansa suna ta haihuwa akai akai ke a ajiye ki in ya mutu fa ‘ya'yansa ne za su cinye wannan miliyoyin da tirilolin da kudaden da komai ke shi kenan an mai da ke baki da rabo kawai wata rana wani abu ya shiga tsakanin ku ya sallame ke kore ki baki da wata riba ita ko wannan tana da ‘ya'ya biyar shida bakwai takwas tara goma ko ba komai ko mutuwa ya tawa wuri abin da tawa wuri ke an tafi yawon neman kuɗin da ke amma ba haihuwa ai gwanda idan kika haihu a ajiye jaririn a bashi madara ku tafi duk yawon da za ku tafi ai ke din dai ke ne amma kun ga wannan bayanin na akwai matan da masu gajeren tunani wata yadda za ta yi a guje za ta tafi me ribar kin kika aure ba ki haihu ba ai in haihuwa kam sai dai in ya zama dole dan da ke yanzu wannan dan fa shine zai taimake ki na mata nawa mata nawa yau ƴaƴansu suke kula da su mata nawa ya kai ki hajji ya gyara miki gida kuma yawanci uban mutuwa yake ya barki da yaya galiban wallahi mata sun fi dadewa yanzu ai ga mata wajen 40 50 duk mijinsu ya mutu su suna raye Allah ya taimake ku kun fi dadewa wallahi ban sani ba ko dan ba ku ace bane ne oho Allah wa alam Allah wallahi adda'iya ta wannan mijinta ya mutu inna goggo mijinta ya mutu inna soyiti gwarko mako soyiti inna kaza mijin duk ya mutu maza tafiya suke su barki da yaya to idan ba a baki wanda zai ji kanki ya taimake ki ba fa wata yanzu uban ya mutu mijinta ya mutu ya batta da yaya sun shiga makaranta sun yi ilimi wallahi tsohuwar nan in kin ganta kamar wata yar budurwa har wani sheki take yi to ɗanta malama ya samu abun duniya ya ɗauke ta ya canja mata gari ya gina mata wutin zabgegen gida ya ce hajiya zo ki zauna duk dangin ki ɗauko shi ya ci arziki wallahi kake ga hajjiyar ne da take mulki tana zaune akan gado kai ku kawo min kaza kaza nake so a kawo min naman kaza a kawo min kaza tana ba da umarni ba ta fashin umara da aikin hajji ba dan albarkacin nan da ta haifa ba ne kuma buhunan shinkafa buhunan madara buhunan kaza katan katan ɗin taliya sto sto a gidanta ɗanta ne kawai yake an tayo mata ta taɓa mutane taimako ke sai a zo a ce wai ke ba za ki haihu ba kar ki yadda amma kuma in da ki yadda ki je ki yadda ke kika je ni ba ruwana yawa ni dai na gaya miki gaskiya daga duk wata mace da mijinta zai zo ya hana ta haihuwa in dai ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba kar ta masa da'a sai dai inda uzuri karɓaɓɓe ba yanda za a yi abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe ina neman Allah ya mun afuwa bari in dakata anan saboda yanayi na lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk la yamisan zafi